muna cikin suratul shu'ara sura ta 26 za mu tashi kan aya ta 123 wanda zai karanta mana ayat Qur'ani shi na sai ji Aliyu ibn Shaytan Fuad Bauchi wanda zai fassara maulan Shaykhul Islam الشيخ دار عثمان بوشي رضي الله تعالى عنه أكرمكم الله في الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا فعاد المرسلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كذبت عاد للمرسلين an ci gaba da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani da tasliya wato ba da haƙuri duk jafa'in da mutanen makka suka yi sai maka wanda muka karanto cikin suratul furqani abubuwa kaman guda goma sha ɗaya ko sha biyu dukkan su ne allah yake ba shi haƙuri ya nuna masa ba shi kaɗai aka yi wa wannan ba wa daga dustu zai bi musulmin ƙablika fa haka billazi sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'una a hadha allazi ba'atha allahu rasula abubuwa na tashin hankali da suke gaya wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallama to zo ne Allah ke ba shi haƙuri ya gaya mana dama da ya kawo labarin annabi musa saboda shi ne aka sauka masa ƙura'an littafin a taura gaba ɗaya to ya dace da lauranin jale ƙura'an junatan wahida shi yasa aka kawo ƙistar annabi musa ta biyo wannan ƙista daga ba aka kawo mana ƙistar annabi nuhu sannan aka biya wa adam wa samudan wa asabar rasi wa qurunan bayna zalika kaseera wa kullan darabna lil misal wa kullan tabbarna tadbira to an shigo cikin surar da za a yi bayanin duk waɗannan fasaloli da aka bayar to shine yanzu an karanta an dawo da kissar shi annabi Musa wanda da ita aka fara an karanta mana ayoyi kamar 61 wanda suka shafi annabi Musa din an shiga karatun tarihin annabi ibrahim alaihi salam shi ma an yi an gama an shiga yanzu na nuhu an yi an gama yanzu kuma za a shiga na annabi hudu wanda ya biyo bayan dufana bayan dufanan annabi nuhu adawa waɗansu ƙattin mutane manya-manya aka yi su har ma suna kirari suna ce man a shaddumin naƙuwa waye fi mu ƙarfi waye fi mu ƙarfi waye ba za a nuna musu mala'iku ba allah ta ai Allah da yi ku ya fi ku karfi to shi ne ke ba annabi masallallahu alaihi hakuri ka ce kadzabat adul mursalina yadda mutanen annabi Musa suka yi ta manzanni ka ji labarin su yadda mutanen annabi Ibrahim suka yi ta manzanni ka ji labarin su yadda mutanen annabi Nuh suka yi ta manzanni ka ji labarin su yadda aka halakar da su da ruwan dufana to bayan dufawa nan ne fa aka yi adawa manya manyan mutane su ma sun karyata manzanni tun da sun karyata annabi hudu kazzabat adin mursalin izgar lahum akhum hud la tattaqun shi ma annabi nu annabi hudu yadda sauran annaba suke gaya mutanen su haka gaya ya gaya musu izgar lahum akhum hudun ala tattaqun ba ku ji tsoron Allah ku amsa kiran Allah ba ku karbi aikan Allah ku ji tsoron Allah ba ku karbi aikan Allah ni lakum rasulun min ni manzo ne daga Allah amintaccen Allah fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa adiuni ku bi magana ta ku yi min da'a ku ji abin da zan faɗa muku daga Allah
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين amma as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin isar da wannan aika wannan wanda zai raba ku da azaban duniya da azaban lahira ya kai ku har cikin aljanna ya cancanci wanda ya muku wannan hanya a biya shi lada amma ni ba na son ku biya ni lada akan wannan babban aiki da zan muku lada na yana wurin Allah da ya aiko ni ubangijin talikai أتبنون بكل ريع آية تعبثون
atabnuna bi kulli ri'in ayatan tabathun kwa shagalta da duniya duk inda kuka samu tudu ku gina dogon gini ku yi gidaje inda za ku rika yin wasa
وتستخدمون أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون wa tattakizuna masani la'allakum taqludun ku gina ba- ku gina dogon gini a bakin kowace babbar hanya kuna wasa kuma ku shagala da gine-ginen ma'aikatu wato su ma sun suna suna da factories suna gina ma'aikatu su da ku damu da gina duniya kamar za ku dawwama a duniya وإذا بغشتم بغشتم جبارين
za barashtum barashtum jabbirin gashi kuma ba ku jin tausayin miskinai in kun danki mutum su masa mummunan danka irin dankan jabba- jabe- ja- jababirawa marasa tausayi ga ku da karfi
فاتقوا الله وأطيعون fattaqullaha wadi'uni annabi hud ya ci gaba da yi musu bayani ku ji tsoron Allah ku ji magana ta in gaya muku aika daga Allah
واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون fattaqul ladhi yamaddakum bima ta'lamun ku ji tsoron Allah ubangiji wanda ya yi muku madadi ya ba ku ƙarfi ya ba ku dukiya ya ba ku tsawon kwana ku ji tsoron sa bima ta'lamun abinda kun ku riga kun sani Allah shi ya yi ku shi ya muku ƙarfi shi ya muku dukiya shi ya ba ku waɗannan damammaki da kuke gina gidaje manya manya masu tsawo bakin hanya kuna gina ma'aikatu
أمدكم بأنعام وبنين amaddakum bi an'amin wa banin abinda nace kun sani din kuma kun sani Allah ne ya yayi ku yayi ta ba ku dukiya bi amwalin dukiya wa banina da yaya
وجنات وعيون wa jannatin wa uyun shi ya ba ku dama kuna yin gonaki gonakin itatuwa wa uyunin da magudanar ruwa إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ni akhafu alaikum azabu yawmin azim idan ba ku karbi wannan aika nawa wanda Allah ya aiko ni nake muku bayanin nan ba in ba ku karba ba ina jin tsoron azaban ranar lahira babbar rana azaba za ta same ku kamun ma ranar lahirar azaba za ta same ku
قالوا سلام علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين qalu sawa'un alaina aw azta am lam takun min alwa'izin suka ce annabi hudu ka gani maganan ka ba za ta sa mu canja matsayin mu ba ko kai wa'azi ko kar kai wa'azi ba za mu canja matsayin mu ba to fadin wannan magana shi yasa Allah ya kama dukkan kafurai suna faɗa wa annabawa ko kai wa'azi ko kar kai wa'azi duk ɗaya ba za mu canja matsayin mu ba to shine Allah in ya kai zo wuta bakin wutar tsaye tsaye da su tukuna sai ce asirun haza amantum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ba kuna ce annabawa sun zo muku da sihiri ba malamai sun zo muku da sihiri ba to ku duba ga wuta nan ita ma sihirin ce ku duba to kamar yadda kuka ce sawa'un alaina aw anta amlam takum ru'aizin yanzu kuma sawa'un alaikum daidai ne gare ku wato za ku shiga wannan wuta ba abinda zai hana ku shiga wuta asirun haza amantum la tubsirun islauha fasbiru aw la tabiru sawa'un alaykum ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri wato wannan shiga wutan ya zama dole in sun shiga cikin wutan kuma sun gamu da azaba sai Allah ya saki ƙara muku ya ƙara ya ƙara musu sawa'un din nan sai suna cewa sawa'un alaina ajazina am sabarna malana min mahis yanzu kan ya zama daidai gare mu ko mu yi raki mu yi ta ihu ko mu yi shiru ce za mu yi haƙuri ba ba makawa da wannan azaba Allah ya kiyaye in haza illa khuluqul awwalin wannan maganganun da kake faɗi haka mutan da ma suke ta faɗi su suke faɗa mutanen su na da halin hali ne na mutan da mu ba wanda zai mana azaba what ba wata azaba da za ta same mu fakazzabu fa ahlaknahum sai suka karyata annabi hudu sai muka halakar da su ya aka aka halakar da su fa amma adun fa uliku biriyin sarsarin atiya sakhara alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatar alqawm fi asri ka annam ajaz nakhlin qawiya ai iska aka saka musu kwana sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin darare guda bakwai wuni takwas iska take ta buga ta damir kullu shay'in bi amri rabbiha tana tumbuke gurare tana tumbuke itatuwa su ku ga su manya-manya ta tumbuke su ta zubar da su ka annam a ajazu na kalin khawiya kaman ka ce dibinai ne aka sassare su ga su dan kattiya ma ga su azubi ko ina da ko ina haka aka yi musu azaba din inna fi zalika la'aya wa ma kana aktharun mu'minin wa'azin da annabi hudu yayi wa mutanansa da rashin karbar su wannan wa'azin da halakan da su da tsiratar da annabi hudu da mutanansa ya ishi aya ga dukkan mutanen da za su zo daga baya su san dai ƙaryata annabawa ba wani abin kirki bane kafirin annabi nuhu sun ƙaryata annaba Allah ya halakar da su da ruwa kafirin annabi hudu sun ƙaryata annaba Allah ya halakar da su da iska wannan ya isa aya wato ya isa izina abin lura ga dukkan wanda za su zo daga baya kar su riga yin wannan irin hali na karyata annaba ga abin da yake samun masu karyata annabawa wa ma kana aksarun mu'minina amma duk da haka yawancin su ba su zama sun yi imani ba
wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa inna rabbaka sani Allah ubangijinka ya rasulullah lahu wallahi shine al-aziz mabuwayi wanda izzarsa take karya kafire komai karfin su ar-rahimu mai jin tausayin annabawa da wanda suka bi su kazzabat samudul mursalin ya rasulullah kai hakuri ba kai kadai kafire suka karyata alqur'anin ka da kai ba har da kake cewa inna qaumi kazzabuni ba kai kadai ba ya rasulullah annabawa yan uwanka ma haka aka yi musu bari mu gaya maka istar annabi annabi salihu kazzabat samudul mursalin samudawa wato adan adawa na biyu kenan kazzabat sun karyata jama'a sun karyata manzanni tunda sun karyata annabi salihu kaman annabi annaba gaba da suka karyata
إذ قال له
قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون haka lokacin da annabi salu yake isar musu da aikan Allah a lokacin da yake ce musu ala tattaqudun laha ba za ku ji tsoron Allah ba ku karbi aikan Allah a baki na in gaya muku farillai da nafilfili in gaya muku haramun da halal in gaya muku yadda za ku rayu a duniya ku ji daɗi ku je lahira ku ji daɗi ku ji tsoron Allah mana ku saurare ni inni lakum rasulun aminun ni manzo ne daga Allah zuwa gare ku aminun amintacce wanda zai yi bayanin aika ba zai rage ba ba zai koye ba ba zai canja ba fattaqullaha wa adi'uni ku ji tsoron Allah ku saurare ni ku yin biyayya ku ji abin da zan faɗa muku daga Allah as'alukum alaihi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin isar da wannan sako na Allah wanda zai ba ku daman ku yi kyakkyawar rayuwa a duniya a raba ku da azabar lahira ku je aljanna wanda ya kawo muku wannan ya isa ku bashi tukuici ku bashi lada amma ni bana neman ku bani komai lada na yana wurin wanda ya aiko ni shine Allah ubangijin talikai
أتتركون فيما هاهنا آمنين atudrakuna fima hahuna aminin kuna tsammanin haka Allah zai bar ku kuna cikin aminci kuna jin daɗi ku yi manyan gidaje ku sassaki duwatsu ku yi kogo kuna shiga gidaje ku yi gonaki na itatuwa da ƙaya iri-iri kuna jin daɗi haka kuke tsammanin Allah zai bar ku ba zai aiko manzo ya zo ya gaya muku farillai da nafilfili ba ya gaya muku menene haramun ku ne sance shi menene wajibi ku yi shi haka za a bar ku kuna tsammanin haka Allah zai bar ku ai ba zai bar ku haka ba shi yasa aka aiko ni
في جنات وعيون fi jannatin wa uyun kuna tsammanin Allah zai bar ku kuna jin daɗi fi jannatin a cikin gadi na iri-iri gonakin itatuwa da gwa- gonakin kayan marmari da gonakin abinci Allah haka zai bar ku haka kuma ah, ga magudanar ruwa kuna jin daɗi haka Allah zai bar ku bai zai aiko muku farillai da nafifili wanda za ku yi ba ba zai nuna muku haramun wanda za ku bari ba وطير ونخل طلعها هضيم wa zuru'in da shuke-shuke iri-iri wa zuru'in wa nakhlin tal'u hadim wa zuru'in da shuke-shuke iri-iri ba na itatuwan kadai ba wa wa nakhlin da dibinai tal'u hadim wanda yake hu- hu- hudarsa mai kyik- mai kyakkyawan kallo ne abinci din kuma mai dadin hadiya ne
وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين watanhituna min aljibali buyutan farihin haka nan ku sassaki duwatsu ku yi kogo ku yi ɗakuna cikin duwatsu ko kuma ku sassaki duwatsu ku yi gine-gine haka Allah zai bar ku kuna jin daɗi ba zai aiko muku da takalifi ba ku yi kaza ku bar kaza haka Allah zai bar ku ba zai bar ku haka ba
فاتقوا الله وأطيعون fattakullaha wa adi'uni ku ji tsoron Allah ku bi abin da zan faɗa muku ku min biyayya ku ga- ku ji abin da zan faɗa muku daga Allah
ولا تطيعوا أمر المسرفين wala tudi'u amral musrifin kada ku biye wa banzayen mutanen nan guda tara wa kana fil madinati tis'atu ra'in yufsiduna fil ardi wa la yuslihun mutanen manyan mutanen nan guda tara banzayen gari kar ku bi maganar su
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون
alladhina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun su waɗannan banzaye guda tara su banda banna ba abinda suka iya ba sa gyara sai banna kar ku kar ku biye musu
قالوا إنما أنت من المسحرين alu inna ma anta minal musahharin mu muna ganin dai kai annabi salihu wani abu ya taba hankalinka wani abu ya sihirtar da kai ya bata maka hankali wannan maganganun da kake ba maganganun hankali bane ana gaya wa manzon Allah irin waɗannan ne don- don ya ji yadda ake gaya wa manzanni yan uwansa don shi ma in an gaya masa irin waɗannan maganganu ah, yadda fir'auna ya gaya wa Musa inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun haka kuma ake gaya dukkan annabawa
ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآية إن كنت من الصادقين
ma anta illa basharun mithluna fati bi ayatin in kunta minas sadiqin duk maganganun da kake yin nan wanda hankalinka baya jikinka da kake cewa Allah ya aiko ga mu a ganin mu kai mutum ne kaman mu kana cin abinci muna cin abinci kana shan abin sha muna shan abin sha muna ganin kai dai mutum ne kaman mu fati bi yadin in kunta minas sadiqin in kuma Allah din ne ya aiko ka to kawo wani abin da zaka nuna mana ya zama ya zama hujja ya zama aya gare mu in kana da gaskiya cewa Allah ne ya aiko ka
قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم sai yace me kuke so a nuna muku me kuke so a nuna sai suka nuna wata fa'a ce ka sa wannan fa'an ta aibi taguwa da ɗa mu gani annabi salihu ya raka biyu ya roƙi Allah sai aka ji dutse yana nishi yana nishi nan da nan sai dutse ya fi katuwar taguwa wanda ba irinta ita kuma da ɗanta da nono ɗan yana shan nono فاتم ياتي كنت بالصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم غاشي الله يا كاو آية يا كاو تاغوا kuma za ta bi ku gida gida tana ba ku nono duk garin nan za ku sha nononta amma ranar da za ta sha ruwa to sai ku shirya in gobe ne za ta sha ruwa to sai ku shirya tanadin ruwan da za ku sha gobe ba wanda zai sha ruwa a gobe sai ita kadai to idan gari ya waye sai ta shanye dukkan ruwa gaba daya su ko mutanen gari sai dai jibi sai dai wanda suka ajiye jiya amma nono sai ya ishi kowa a gidansa na wannan taguwar wanda kuma shirbu yawin ma'lum ita tana da ranar sha kuma kuna da ranar ku na sha kowa ya san ranar shan ruwansa ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم wala tamassuha bisu'in wa ya'khudhukum azabu yawmin azim sai yaji suna shawara cewa wannan taguwar tana ba dabbobin tsoro tana ba dabbobin tsoro ta dame su kuma wai a ce akwai wata rana duk kowa ba wanda zai samu ruwa sai ita ita kadai mu wannan abu fa ya dame mu sun mance nonon da take kai musu suna sha to da yaji wannan labari ce to هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم فيأخذكم عذاب يوم يوم أليم فيأخذكم عذاب عظيم والله إن كنت أولا تقوى عذاب ذات كاماكو mai raɗaɗi ko mai girma ko mai zafi
فعقروها فأصبحوا نادمين fa aqaruha fa asbahu nadimin nan da nan sai ko suka hada shawara suka sha, suka sa wani matsiyacin su yaje ya sare ta ana kiransa qudar yaje ya sare ta fa asbahu suka waye gari nadimin fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha Allah ya ya saukar musu da azaba Ah, fa asbahu nadimin suka waye gari suna masu nadama فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك أي أيكو النبي صالح زوا سموداوة annabi salihu ya musu wa'azi ya musu wa'azi je hankalinsa ya tabu bai da hankali shi mutum ne kamar su suka yi ta bakar magana in in shi annabi ne nuna musu alama daga Allah yake yasa dutse ya aifi taguwa ra- raƙumi ƙato ta mata shin ra- ita ma raƙumar wato taguwar da ɗanta yana da- ya- hir- ita taguwar tana ba su nono kullum duk garin gaba ɗaya kowa sai an ba shi nono amma ranar da za ta sha ruwa sai dai su tanadi ruwansu tun daga yau gobe in za ta sha ruwa to shi kenan sai suka ga abin ya dame su sai sai suka suka yi- suka suka suka suka sa aka kashe ah, lokacin da baya nan sai suka yi suka yi shawaran kashe ta suka sa mutum daga cikinsu shine kudaru to sai fatamar sai ya dawo ya ce ya aka yi ina take sai suka ce ai ba mu san ma shayin namu da kali wa ina da sadi ba mu san yadda abun karɓe tafi ba mu sani ba to wai ina ta tafi ne aka ce ai ta bata ina dan dan yayi kuka sau uku to bata wata ufi da yadda kuma salatu ta ayyam zalika wadun gairu makzum kuka sau uku to lalle an ba ku notice kenan daga nan zuwa kwana uku za ku hallaka shikenan tun daga ran nan washe gari can- suka canja kama da gari ya sake wayewa suka canja kama da za- gari ya sake wayewa suka canja sai Allah ya halakar da su inna fi zalika la'aya wannan halakar da kafiran annabi annabi hudu da halakar da kafiran annabi salihu ya isa aya ga masu zuwa daga baya su san dai karyata annabawa ba wani abin kirki bane kowa kowanne suke karyata annabawa to za su karshen su yayi muni kamar yadda karshen kafirin annabi nuhu yayi muni karshen kafirin annabi hudu yayi muni karshen kafirin annabi salihu yayi muni wannan ya shi kowa aya wa ma kana aksarun mu'min amma duk da haka yawancin su ba su yi imani ba kawai yadda Allah ya gaya maka ya rasulullah am tasibu anna aksarun yasma'una aw yaqilun in hum illa kalan am
وإن ربك لهو العزيز الرحيم wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim sani Allah ubangijinka lam yazal muttasifan bizalika haka yake mai izza ne mai rahama ne da izza sai yake karya kafirai yake halakar da su da rahama sai yake tsiratar da annabawa da wanda suka yi imani da su
كذبت قوم لوط المرسلين kazzabat qawmu lutin al mursalin ya rasulullahi kaji yadda kafiran annabi Musa suka karyata shi kafiran annabi Ibrahim suka karyata shi kafiran annabi Nuhu suka karyata shi kafiran annabi Hud suka karyata shi kafiran annabi Salihu suka karyata shi ga kafiran annabi Lutu ma kazzabar sun sun karyata al mursalin manzanni kowa ya karyata manzo daya ya karyata su duk gaba ɗaya shi yasa kazzabat adul mursalin sai a faɗi su a jama'a كذبت ثمود المرسلين
إذ قال أخوهم لوط لا تتقون كذبت قوم لود المرسلين إذ قال لهم أخوهم لود لا تتقون mutanen annabi ludu su ma sun kareta manzanni tun da sun kareta annabi ludu iz qalam akhum ludun tuna lokacin da annabi ludu yake ce musu ala tattaquna allaha ba ku ji tsoron Allah ba ku bar wannan mugun abu da abun da ba a taɓa yi ba a duniya ko kuke yi bin mazaje
إني لكم رسول أمين inni lakum rasulun amin ni manzo ne daga Allah zuwa gare ku amintacce wanda ba zai canja abin da Allah ya aike shi ba ba zai ƙari ba ba zai rage ba فاتقوا الله وأطيعون ina kiran ku ku ji tsoron Allah ku bi abin da zan faɗa muku daga Allah ku bi abin da zan faɗa muku daga Allah don ku samu tsira duniya da lahira وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين amma as'alukum alaihi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin isar da wannan aika na Allah wanda zai shirya muku zaman lafiya duniya ya shirya muku zaman lafiya a lahira ku yi kyakkyawar mutuwa ku yi kyakkyawan tashi ku je aljanna wannan aika da Allah ya aiko ni wannan babban alherin da zai raba ku da kowane sharri ya isa ku bani lada akan kawo muku wannan ku bani tukunci amma bana neman ku bani komai Allah ubangijin da ya aiko ni shine zai bani lada
أتاتون الذكران من العالمين atatuna dhukurana min alalamin abun mamaki ku mazaje ne ku rika biye zakewa mazaje su kuma da maza su ne matanku a cikin al'umma
وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وتذرون ما khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun kuna bin duburan mazaje kuna jima'i da mazaje yan uwanku وتذرون كبر ما خلق لكم ربكم من أزواجكم كبر فرجوجين da Allah ya halitta muku a jikin matanku ku koma wajen duburan ƴan uwanku mazaje to wannan ayar وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم كبر abubuwan da Allah ya halitta muku jikin matanku shi ita ne take fassara duk abin da aka karanta a wani wuri ko a cikin haulai banati hunna tarlakum a cikin surori da suka wuce annabi lutu yana ce ga ga ‘ya'yana mata sun fi tsarkaka gare ku yana nufin ashe matanku ‘ya'yana ne tunda yace ya ce mata dagalkun rabbukun min azwajikum shi ke fasar haula ya banatiya in kuntum fa'ilin ga ‘ya'yana nan mata domin kowane annabi shi uban al'ummarsa ne maza da mata shirin da ya yi sha'awar zai yi aure to wanda zai auren sai da tashi daga ‘yarsa ta zama matarsa amma in ba haka ba kowace mace ‘yarsa ce in ya ce banati dukkan ‘ya'yan matan zamaninsa ‘ya'yansa ne to wannan ayar ita take fassara wayancan ayoyi haulai banati hunna tarrakum fattaku Allah wala tuzuni fi dhayfi ko haula banati hunna adrakum a duk dai wan banati din yaya na mata wato mata yanku nake nufi ku zakewa mata yanku ai ya fi ku tsarkaka akan ku zakewa mazaje yan uwanku ba taba yin wannan ba ko ba taba yi saboda haka shi mai ludu ba a taba yin dabba muguwar dabba kaza ma irin mai ludu ba auzu billahi ba taba ganin zakara yana bin zakara yana hawan zakara zai masa barbara ba sai dai kaza ba taba ganin taure yana bin taure dan uwansa zai masa barbara ba sai dai akuya ba taba ganin rago yana bin rago dan uwansa zai masa barbara ba sai dai tinkiya ba taba ganin jaki yana bin jaki dan uwansa zai masa barbara ba sai dai jaka ba taba ganin doki yana bin doki dan uwansa namiji zai masa barbara ba a sai dai godiya ba ta ganin bujimi yana bin bujimi dan uwansa zai masa barbara ba sai dai saniya amma wannan dabba yana bin namiji dan uwansa saboda kazanta ga kashi ga rashin amfani ga rashin daɗi banda bada'i a billahi ko da guga ne kake da shi na ɗiban ruwa wani lokaci sai ka sa gugan ka ɗebo kashi ka zuba a gwaginka wannan gugan shine zaka sake sawa a rijiya ka debo wa kanka ruwan sha wannan wani kazami ne wannan kazami to kana da mata ka bar matanka wanda Allah ya hita maka sannan kana bin maza dabba da ta kasa dukkan dabbobi mai ludu dabba ce ta kasa kowace kowace dabba kuma radadun mai ludu zai mutu iya mutu za a dauke shi na kai shi a kai shi garin annabi ludu wanda aka kibe su tashi tare cikin azaba su zauna cikin azaba su tashi tare cikin azaba auzu billahi walan tun qawmun ahadun hakika kun ketar iyakan Allah tun daga matan ku Allah ya halicci matan domin ku don ku ji dadi amma kun bari kuna bin duburan mazaje amma kun ketar iyakan Allah قالوا لئن لم تنتهي يا لولو لتكونن من المخرجين idan baka daina hana mu wannan abin ba wallahi za mu kore ka daga garin nan in baka daina hana mana wannan abin ba za mu kore ka daga garin nan qala inni li'amalikum min al-qalin yace ni dai wannan aikin da kuke yi na jima'i da maza a dubura wallahi ina kin wannan abu ina kyamarsa Allah ya turo ni ku bari ku bari ku bari to magana ta kusan karewa kenan kowane annabi ran da duk yayi kara to lokaci yayi rabbi ya Allah ubangiji na najjini ka ka tseratar da ni wa ahli da mutane na mimma ya amaluna daga wannan mugun aiki da suke yi ونجيناه وآله أجمعين إلا جوزا في الغابرين ونجيناه سيما كثيرة دا النبي لولو وآله دك إيالانسا قباطا إلا أجوزا سيدي ما تسا في الغابر إنت كانت ناتك مهلككو لوكتين دا أبو يزو سيما الله يتورو ملائكو أما سيسك فاربي تجدا النبي إبراهيم annabi a cikin suran samari kyawawa annabi ibrahim yana kurna yayi baki yana kurna yayi baki kaman kullum ya je ya yanka bijimi ya soya musu nama ya kawo musu ya ajiye musu kamar yadda ya saba yau baki kullum sai ya ga suna kallon juna su ba wanda ya mika hannu akan zai ci sai ya ji tsoro a'a ko mutanen bakin na ko ba baki ba irin bakin da na sani bane ta yi ji tsoro ce to karka ji tsoro mu irin wanda kake zaton ne amma kai mun zo maka da albishir ne amma za mu je mu halakar da mutanen annabi ludu ne albishirin da muka kawo maka matakka yau shekara goma sha uku tana neman aihuwa ba ta samu aihuwa ba ku yanganka ta samu ta samu ta haifi annabi isma'ilu ita uwar gida ba ta samu aihuwa ba ba abin da ya yake damunta kamar rashin aihuwa to mun zo maka da albishir ne za ta aihu amma garin annabi lutu za mu tafi can za mu harakar da kafirin annabi lutu sai matar ta ji daɗi ta yi murna alhamdulillah za a halakar da kafirin annabi lutu to ke ma albishir tun da kika yi murna za a halakar da kafirin albishir ke ma za ki samu ɗa ki a'a tsofe tsofe nawa in samu ɗa haza ba ali shekhan ga mijina ya tsufa ni na tsufa yaushe za mu samu da mala'iku suka ce ai wannan ba wuya a wajen Allah a tajabi da mamrillah rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlul bayt inna hamidum majid sai Allah ya musu almisai kuma da hankali ya kwanta annabi ya dawo da tambaya wai za ku je ku halakar da kafiran annabi hudu ba ku san akwai musulmi a cikin su ba a ce ai duk wanda abin da zaka fara duk mun fi ka sani ai mun fi ka sani mun fi ka sani za mu tsiratar da annabi lutu da mutanensa diga nan sun madammar na tsakari sai muka halakar da sauran annabi lutu yana tsammanin matarsa za ta tsira amma allah bai yi ba tun da yake da matar annabi lutu da matar annabi nuhu duka ba musulmi ba ne kafirai ne Allah ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallama matarsa ba za ta yi wani abu na sabon Allah ba ma balle ta zama kafira su ko waɗannan annabawa gaskiya ne matansu ba za ta yi lalata ba amma kafirci da an rubuta musu shi darban lahu masal lil ladina kafaru murata nuhi wa murata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma wa lam yughni anhum min shay'in yadkhulun nar ma'a dakhilin in an shiga aljanna anjahum wa azwajuhum to banda nuhu da wannan matar banda annabi lutu da wannan matar su za su shiga wuta ne su kuma wannan annaba za su shiga aljanna illa ajuzan fil ghabirin diga nan sai aka ce da suka zo da suka zo sai kafiran kafiran suka zo a yau an yi baki abba samari kyawawa yau an yi baki sai su gayyato masu aikin lutu suka zo annabi lulu na ce don Allah kar ku kunyata ne wata kullara ta zo ni fi zaibi don Allah kar ku kunyata ne cikin baki na wata kullara ta zo ni fi zaibi kar ku kunyata ne cikin baki na alisa minkum rajulun rashid yanzu cikin ku alisa mutum ɗaya mai hankali wanda zai zai ji kunyar wannan abin da za ku yi mini kunyata ne cikin baki na ku je wajen ƴaƴana mana ai yafi muku akan ku wannan ai ku ji tsoro sai malaiku suka ce annabi lulu kar ka wahala wato mu ba mutane bane karka damu za ka ga abin da za mu yi muku faɗa masna a ayyunahum fa zuhu wa zabi wa nuzur sai malaikun suka hure musu ido sai suka makance to an so an yi so min tabi kenan su ne sun makance kamun asubahi sai annabi zo da to yau za a halakar da su din kace da asuba yace ai yayi nisa al malaikun ji alaysa subu bi qarib ai asubahin ai ba nisa shi ma shi kenan da lokaci ya yi sai aka gaya wa annabi lut Allah ya gaya masa fasir bi ahli bi min al-layl wa la yadrunukum ahadun illa imra'atak inna musiba ma asabu inna wajhu musubu alayhi subi qarib sikenan lokaci yayi sai aka gaya lut ka fita kai da mutanenka kuma ku ta tafiya banda waiwayawa kar wayo banda waiwayawa sikenan sun tafi kenan sai matar ta waiwaya sai ta ga abin da yake faruwa sai ta koma kan wanda ya manta wani abu dama an rubuta tana daga cikin wanda za su hallaka ne bijalna aliha safilaha sai Allah ya ce sai muka mai da garin muka babbako garin daga ƙasa shi sardun garin muka babbako yi muka kai sama sai muka kibe kamar yadda mai huda yake yi da garma haka muka yi aliha safilaha saman saman garin sai ya zama ƙasan garin wa amtarna alaihi hijaratan min sijil wa amtarna sai muka yi musu hadiri min sijilin na duwatsun wuta alaiha akan garin a wancan sura kenan alaihim a cikin hijiri a kansu su mutanen muka yi ta musu ruwan wuta wato su kafirin annabi lordin وأمطرنا عليهم مطرًا fasa'a matsarul munzarin wa amtarna alaihim sai muka yi musu hadiri madaran wani irin hadiri fasa'a matsarul munzarin hadirin da aka yi wa wanda aka yi musu gargadi suka ki yayi muni ai duwatsu ne na wuta aka yi ta jajjefa musu a bayan sun an kife garin
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين da fi zalika la'aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin wato wa'azin da annabi ludu yayi wa mutanensa da kin da mutanen suka yi wa wa'azin nasa da gargarin da yayi ta yi duk ba su ji ba mala'iku suka zo aka makantar da su daga ƙarshe kusan asuba da asuba aka ɗauki garin aka kiwe cikin wuta wannan ya isa aya kullum in mutanen makka za su tafi sham ta garin suke bi suna ganin ramin inda inda aka kibar da garin ya fi ko ina zurfi da wari kullum suna bi ta garin dare da rana suna bin hanya suna gani da idon su mutanen makka Ah, wa billayl afala taqilun ajalna aliha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil Hmm.
وإن ربك لهو العزيز الرحيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إن في ذلك أتكن ونن وأزي دا النبي لود يو متاننسا بسجيبا da bala'in da ya same su da kifar da su da aka yi cikin wuta ya isa aya ya ishi- ya isa aya ga mutane masu kwaɗayin aikin ludu su san fa Allah zai musu azaba yanda yi wa kafirar annabi ludu haka Allah zai musu suma masu liwaɗi ɗin suna tsammanin lahiran abun wasa ne suna tsammanin ƙur'anin da ake karanta musu abin wasa ne wallahi su tuba su bar ludu su bar zina in ba su bari ba za su gamu- za su gamu da Allah inna fi zalika la aya halakar da masu ludu ya ishi aya ga kowane mai yin ludu wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma duk da haka yawancin mutane ba su ji tsoro sun yi imani sun daina ludu sun daina zina ba wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka sani Allah ubangijinka lahu wallahi shine al-azizu mabuwayi wanda yake karya miyagun kafirai da azzalimai da fasikai da izzarsa ar-rahimu wanda yake mai rahama mai jikan muminai masu karɓar wazi كذب أصحاب الأيكة المرسلين
kazzaba ashabu laikatal mursalin ashabu laika mutanen annabi shu'aibu wato mutanen ah, dawan kaba wani wani, wani gari ne mai kurmi annabi annabi shu'aibu yana tashi daga madina ya je musu wa'azi ya dawo saboda haka shi ba dan garin bane shi yasa ba ce isqanu ko shu'aibun ba don shi ba mutumin ah, ashabu laika din bane Ah, kazzaba ashabu laikatal mursalin ashabu laika mutanen laika kazzaba sun kayyata al-mursalina sun kayyata manzanni tunda sun kayyata annabi shu'aibu mai zuwa daga maryana yana musu wa'azi
إذ قال لهم شعيب لا تتقون iz qala lahum shu'aibu la tattaqun lokacin da annabi shu'aibu ya musu wa'azi yace ba za ku ji tsoron Allah ba
إني لكم رسول أمين inni lakum rasulun amin ni manzo ne daga Allah amintacce wanda ba zai canja aikan Allah ba ba zai rage ba ba zai kara ba saboda amana فاتقوا الله وأطيعون fattaqullaha wa adi'uni ku ji tsoron Allah ku yi min biyayya ku ji abin da zan faɗa muku daga Allah na farillai da na filfili da haramun da makaruhi duk zan gaya muku yadda za ku rayu kyakkyawar rayuwa a duniya ku je lahira lafiya lau ku shiga aljanna lafiya lau ku ji tsoron Allah ku bi ni
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ai kan da na kawo muku daga Allah in kun bi shi zai raba ku da bala'in duniya ya ɗauke ku ya hana muku shiga wuta a lahira ya ɗauke ku ya kai ku har cikin aljanna in kun bi wannan aika wannan abu raba ku da azabar duniya da lahira hada ku da alherin duniya da lahira na shiga aljanna ya isa duk wanda ya kawo wannan ya isa ba shi tukurci amma ni ba na son ku bani wani lada zan isar da aikan Allah Ubangiji na Ubangiji na shine zai bani lada ina da illa ala rabbil alamin lada na yana wajen Allah Ubangijin talikai أوفوا الكيل ولا تكونوا
kai wala takunu min mukhsirin su kuma mutanen annabi shi babban bala'in su zamba zamba cikin au wailul lil mutaffifin alladhina zaktaru lan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala dhunnu laka usul yawmin azim su kuwa zaluntan mutane wajen au in su zo za su yi au za su yi au a wajen mutumin kauye suna da mudun su na au su cika su kamfata su cika in sun zo wajen sayarwa suna da mudun su na sayarwa su gonan kuma su yafata su yafata su yafata abin yana ko shinkafa ce ko ko ko alkama ce ko menene yana zuba zalunci kenan haka kuma suna cutan mutane wajen su keli wazinu ku auna bil qustatil mustaqim da sikeli madaidaici yadda idan za a yi awo a sikeli sai su sa gwiwa su sa gwiwa su taba kaya kaya ba zai yi nauyi ba shi mai mai sayarwa bai zai lura ba su sa gwiwa su ta kasa haka kuma masu sai da fetur yanzu suna canja lambobi abinda lamba ke nunawa daban abinda yake zuba cikin tanki daban wannan duka Allah ya hana ya haramta wannan in za a yi awu a cika mudu in za a yi awu da sikeli kuma a daidaita lambobi su yi daidai awful kaila wala takunu min mukhsirin ku cika mudu kada ku zama masu tauye mudu wa zinubil qistasil mustaqim ku auna auna lamba kuma ya zama daidai in na na mizani ne wato na sikeli ne ko au auna na fetur ne wanda ake aunawa shi ma da lamba din shi ma dai ku yi daidai kar ku zambaci mutane kar ku yi musu zamba cikin cinikin sai abinda suke saye ko suke sayarwa wala ta sauja dusirin kada ku yi banna a bayan ƙasa wattaqul ladhi khalaqakum wal jibillata al-awwalin ku ji tsoron Allah ubangiji ubangijin da ya halicce ku ya halicci talikai kamun ku zo kun ji dai labarin annabi adam kakanku kun ji labarin yadda aka yadda aka yi a lokacin da ya fito daga aljanna kun ji yadda aka yi da aka zo wajen annabi nuhu wanda mutanensa ne farkon bautan gunki kun ji yadda Allah ya halakar da su haka mutanen annabi hudu kun ji yadda Allah ya halakar da su mutanen annabi salihu kun ji yadda Allah ya halakar da su mutanen annabi ludu kun ji yadda Allah ya halakar da su to mutanen mu ko mutanen ashabu laika ku ji tsoron Allah da ya halicce ku ya halicce mutanen da suka riga ku halitta wanda suka riga ku yadda aka halakar da wannan kafirai ba in ba ku tuba kun bi ni ba abin da ya same su zai same ku qalu innama anta minal musahharin mu dai ganewa mu kai din nan an bata maka hankali ne an sirtar da hankalinka hankalinka ba daidai yake wato sun suna so ce innaka la majnun din yadda suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين kai din nan ba ma ganin komi game da kai illa kai mutum ne dan uwanmu muna cin abinci kana cin abinci muna shan ruwa kana shan ruwa muna aure kana aure me bambancin mu hadda zaka ce Allah ya aiko ka ma wa ma anta illa bashar misluna wa inna zunnuka zaton mu ma dai ƙarya kake wa Allah Allah bai aiko ka ba kira lakisan minas sama in kunta minas sadiqin a kowane annabi iya mutanensa gargadi ya ga alama ba su karba ba zai ba su tsoro fa in fa ba ku yarda ba kaza zai same ku kama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa kafiran makka inna shadus qad alim minas sama sai suka ce suka ce ya sako musu saman mana lan nume na ka ta tufajjil na min bu'a أو تكون لك جنة من نخيل وإنب فتوجه النهار خلالها تفجيرا أو تسكن السماء كما زعمت كذبا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا to wayannan bakakin maganganu duk da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam su ne Allah yake kawo masa kissoshin annabawa yadda aka yi wa ƴan uwansa annaba don hankalinsa ya kwanta wa kullun naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu mu'idatun wa zikra lil mu'minin saboda haka ne don ka ji daɗi mu kisanta maka duk bakakin maganganun da kafirai suka gaya maka an gaya wa annabawan da suka riga ka yadda muka halakar da kafiransu kai ma za mu harakar da kaburanka kana gani za mu ɗaure za mu kashe maka manya-manya daga nan in ka bar garin nan ka koma madina shekara biyu kawai za ka yi a cikin shekara ta biyu za mu kamo maka mafiya taurin kai mafiya jin girman kai a makka mu kashe maka guda saba'in mu kama guda sai mu ɗaure maka ta yadda ka ce ka yi haƙuri ya rasulallahi duk abin da ya same ka ya samu manzanni waɗanda suka wuce wa ma anta illa basharun misluna wa inna sunnuka lamin kazibin fa asqidana kizan min as-sama in kunta min as-sadiqin idan gaskiya ne annabcin naka kai annabi shu'aibu kai mana gargadi din munki eh kai mana gargadi munki wato kana so ne a salawatuka tamuruka an natruka ma ya budu abauna aw naf'ala fiyan wa na ma nasha innaka la antal halimur rashid wato sallolin da kake yi na suke cewa ce maka mu bar bautan abin da muke bautawa iyayenmu da kakanu ko saye da sayarwar mu mu canja mu yadda kake so kar mu yadda muke so to suka gaya masa in in in kai annabi ne na gaskiya ka ka ka sako mana sama ta zo ta ta halakar da mu inna sha mhm قال ربي أعلم بما تعملون
قال ربي أعلم ما تعملون ya ce Allah Ubangiji na shi ya san abin da kuke aikatawa shi kuma ya san irin sakamakon da zai muku a cikin abin da kuke aikatawa ɗin.
فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم Fakazzabuhu fa akhazahum azabu yawmin zulla innahu kana azabu yawmin azim sai suka karyata annabi Shu'aibu duk gare tashi sai Allah ya yi musu yadda ya yi wa adawa adawa da suka karyata annabi hudu sai aka yi musu fari suka rasa ruwa da suka rasa ruwa ranar da za a halakar da su sai aka yi hadiri ga hadiri ya gamu ya gamu ya gamu suka ce "Haza- haza arizun mumtiruna haba yau kan mun ji daɗi ga hadiri nan ya ɗauro Allah ya ce ai wannan hadirin ba irin wanda kuka sani bane a a wannan hadin abin da kuke neman ya zo muku da gaggawa din ne ya zo musu haza arizun mumtiruna bal wa mastajaltum bi rihum fiha azabun narim nalim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa hazu la tara illa masakinahu shigenan hadiri kan ya taso ya saukar musu da azaba iska kamar yadda muka karanta na adawan kenan dare bakwai wuni takwas to su kuma waɗannan da lokacin halakar su yayi sai aka sako musu rana zafi rana zafi kamar an bude musu jahannama don zafi suka rasa inda za su shiga ga rana ga zafi ga rashin ruwa ga rashin inuwa ko ina shikenan sai aka yi musu wani hadiri hadiri ya zo daidai ya yi baki irin sai karkashin ya zama yana da iska mai sanyi sai suka yi ta taruwa suka yi ta taruwa suka yi ta taruwa saboda neman shan wannan iska mai sanyi din a karkashin wannan inuwa din ashe azabu yawmin zulla ashe wannan azaba ce ranan ranan inuwa din ranan laima da aka yi musu suka taru sai da suka gama taruwa gaba ke ɗaya sai aka mai da hadirin ya zama wuta ya halakar da su innahu kana azabu yawmin azim ya zame musu azaba na wannan rana ranan halakar da su mutane ashabu laika إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين inna fi zalika laaya wama kana aktharuhum mu'minin a cikin halakar da kafiran annabi shu'aibu da wa'azin da annabi shu'aibu yayi ta yi musu basu yarda ba sannan da ƙarshe suka ce ma shi kan bai da hankali hankalinsa ya tabu da ƙarshe suka ce kai ƙarya yake ma shi ba annabin Allah bane idan shi annabin Allah ne ya nuna musu alama shi kenan sai aka sako musu wannan zafin aka sauko musu wannan inuwar don jarraba don su zo su taru maza maza an musu istidraji kenan suka taru aka halakar da su wannan ya isa aya ga masu zuwa daga baya su san ƙaryata annabawa ba abun kirki ba ne kowa ya ƙaryata annabawa abin da zai same shi kenan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ran da Allah ya aiko shi har tashin duniya ba wani annabi shine annabin wannan duniya har tashin duniya to malamai su ne magadansa idan malamai sun yi wa'azi to lalle a karbi wa'azinsu ko da yake duk lokacin da gwamnati ta yi kuɗi sabo za a yi kuɗi irinsa na jabu sai ka kasa ganewa wane ne kuɗin gwamnati wane ne kuɗin jabu to sai a samu malaman jabu yadda malaman jabu su kuma suna yin nasu na ƙarya su hana wannan wato su ta jayayya da waɗannan da masu gaskiya ɗin shehu ɗan fodo yana cewa misalin su miyagun malamai masu hana malaman kirki wa'azi kamar dutse ne ya zo ya tare ƙofar ruwa shi ba zai sha ba ya hana mai sha zuwa ya sha saboda haka amma za a gane su inda za a gane su za a ga a wannan suna da gaskiya suna da hujja wa'annan ko ba su da gaskiya sai kame-kame su faɗi yau na gobe daban su faɗi na gobe na jibi daban kame-kame suna ƙaryata kansu da kansu su masu ƙarya ɗin to saboda haka idan mutum zai baka riga in ji hausawa wai ka dubi rigar da take wuyansa in dai ba bature ba ne to ka dubi rigar wuyansa amma bature shi gashi huntu ne amma masu rigar duka talakawansa ne saboda haka a mai da hankali mutum jahili dan uwanka wanda in ka kwace masa littafi kace yayi karatu ba zai iya ba ka kwace masa littafi ba zai iya ba yana karatun ka kashe fitila ba zai iya ba to saboda haka ai taurin kai ne addinin musulunci ya aje mutane kamar yadda ka san aikin soja lallai ne wanda ba da igiya a aikin soja in ya ga kofur lalle ya sara masa kofur kuma in ya ga sergeant ya sara masa sajan kuma ya ganar gaba da shi dama in za su gabu kowa zai lura da kafaɗan ɗan uwansa ne wane ne ya fi wane ne in ya ga abin da yake kafaɗan wancan ya fi nasa sai ya sara masa to haka musulunci yake mutumin da ya haddace qur'ani kai baka haddace ba to fa ka zama talakansa kai da baka haddace ba an mai da kai karkashin sa ka bi umurninsa don Allah ce fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamuna baka san qur'ani ba baka san hadisi ba sai maganganu kawai ka sani wanda suke na tada hankali wai su ne ilimin su ne wa'azin to wannan mai hankali zai iya ganewa ba a yin haka a soja ba a yin haka a 'yan sanda ba a yin haka aikin a aikin administration kowa ya san na sama da shi to amma addinin nan yanzu ya zama kowa in ya iya larabci sai ya je ya kama wuri ya yi naɗi a rika ce masa sheikh bai san abin da yake faɗa ba kawai ai masa ta saboda haka don Allah don annabi mu dawo kan hanya mu kowa ya san wanda ya fi shi ya saurare shi ran da annabi zai yi wazi na ƙarshe ranar alhamis kenan yumma asabar ladilicin zai tashi ya yi wa'azi dogon wa'azi ya ce na bar ku hannun mahaddata ƙur'ani duk wanda ya so su ya so ni duk wanda ya girmama su ya girmama ni duk wanda ya ƙi su ya ƙi ni domin su ke ɗauke da abin da Allah ya aiko ni da shi kuma na sa ku hannun malaman ilimi kowa ya so su ya so ni kowa ya girmama su ya girmama ni domin su suke yin bayanin abin da Allah ya aiko ni to Allah ya ajiye ya sa mu hannun mahaddata da malaman ilimi bai sa mu hannun jahilai ba ta yaya za mu koma hannun jahilai mu rabu da malaman da annabi ya samu hannunsu al'ulama wa rasul anbiya ne ko arjuhala wa rasul anbiya al'ulama ne wa rasul anbiya ko arjuhala ne wa rasul anbiya fa fawqa kulli dhi ilmin alim komi ilimin ka in kana ganin kaman kai kana tara jahilai kana musu karatu suna tsammanin abin da kake yi ilimi ne kai ka san akwai wanda ya fi ka to saboda haka dan Allah mu gyara lamarin mu mu bilayi kowa ya san na gaba da shi a zauna lafiya amma a rika bata juna ana kafirta juna ana zagi juna bai da amfani mu ake lalatawa saboda haka don Allah don annabi dawo da hankalin mu kowa ya san wanda ya fi shi fasaru ahla zikri in kuntum la ta'lamuna annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce من لم يقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا ولم يل عالمنا حقه فليس منا duk wanda bai girma babba daga cikin mu ba mu musulmi ba ji tausayin karami daga cikin mu mu musulmi to ba namu bane bai kuma ba malami haƙƙinsa ba haƙƙin da Allah ya bashi shine magajin magajin annabawa bai bashi wannan haƙƙin ba to ba namu bane in annabi ya ce laysa minna ba wai mutumin an fidda shi daga musulunci bane a'a zai zama dan kallo ba zai samu VIP a wurin zama akan kujera ba saboda haka don Allah don annabi mu gyara mu daina lalata lamarin mu da kanmu yukhribuna buyutan bi aidihim kan mutane su riga rushe gidajensu da hannunsu saboda haka to Allah mu yi gaskiya mu yi adalci kar mu zama muna rushe junanmu saboda son zuciya da bin son zuciya da bin shedan da bin duniya fatta kullawa di'uni to Allah ya mana gafara Allah ji kanmu Allah ji iyayenmu na'am na'am Alhaji Birin garkon barnawa Allah akbar Allah ji kansa Allah masa gafara Allah ji kansa Allah masa gafara Allah ji kanmu Allah ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da madamu da madamu da Allah saka shi wannan mu da alheri Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ji kanmu Allah ji dukkan musulmi maza da mata rayu da matattu Allah biya bukatunmu ya biya bukatun masu neman addu'a a wurinmu masu neman addu'a wurin Allah biya bukatansu albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsaya mana cikin harkokin mu Allah ya kiyaye mana addini mu ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya duk karfin da yake neman danne musulunci Allah ya danne karfin duk karfin da yake neman karya musulunci Allah ya karya wannan karfin Allah ba mu lafiya da zaman lafiya duk duniya gaba ɗaya mu musulmi albarka annabi sallallahu alaihi wasallama bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين